الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 24 ga watan uku shekara ta 1443 hijiriya wanda shi ne dace da 30 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na sai buhari a wannan masallaci mai albarka za mu tashi a fadin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratu hud tafsir suratu hud muke aya ta 84 fadin sa wa ila madyana akhahum shu'aiba wa ila madyana akhahum shu'aiba malin ce wa ila ahli madyana li anna madyana baladun wa misluhu واسأل القرية واسأل العيرة يعني أهل القرية والعير وراءكم زهريا يقول لم تلتفت إليه ويقال إذا لم يقض الرجل هاجته ظهرت بهاجتي وجعلتني زهريا والزهري ها هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تزهر به أرازلنا أرازلنا سقاطنا إجرامي وهو مصدر مصدر من أجرمت وبعضهم يقول جرمت ميمكن أجرمت الفلك والفلك واحد وهي السفينة والسفن مجراها مدفعها وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست ويقرأ مرساها أمامكم مرساها من رست هي ومجراها من جرت هي ومجريها ومرسيها من فئل بها سي الراسيات ثابتات أبس الآن إمام البخاري إذن يكاو واتو وتآية ko wata sura yakan kawo su kalmomi a cikin sura ɗin waɗanda suke suna buƙatar a fassara su sai ya kawo su ya yi bayanin su a lura Allah ya ce wa ila madiyana a kahun shu'aiban ana nufin mun aikawa mutanen madiyana ɗan uwansu shu'aib أي أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا mutanen madiyana mun tura musu ɗan uwansu shu'aibu don ya je musu wa'azi a bisa ga al'ada ta shari'a a tsari na allah kowace jama'a shiya-shiya ɓangare-ɓangare allah yana tura musu manzo dan aike wanda shi aikin wannan manzo ya je ya yi musu wa'azi ya faɗakar da su ya nuna musu Allah duk inda ka ji annabi ko ka ji wani manzo to ba shi da aiki illa faɗakar da mutane da aka shi yasa Allah ya yi annabawa da manzanni masu tarin yawa wanda ya yi ta tura su zuwa wajen mutanensu ba neman kudi suke a wajen mutane ba ba neman matsayi suke a wajen mutane ba ba neman girma suke a wajen mutane ba babu abun da suke nema illa mutane su bi Allah to amma ɗabi'a ta mutane musamman wanda Allah bai rabautar da su ba sai su wayi gari suna fada da manzannin Allah suna gaba suna kiyayya dangane da saƙon da manzannin Allah suka zo da shi don haka wasu annabawan ma suka wayi gari ba wanda ya bi su manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi wani annabin Allah ya turo shi wajen mutane kaɗan suka bi shi wani annabin ma har ya gama rayuwarsa bai fi mutum biyar suka bi shi ba wani annabin bai fi mutum uku ba annabi guda ya gama rayuwarsa ta wa'azi mutum uku ne suka bi shi wani mutum biyu wani ma mutum ɗaya ne ya bi shi duka a cikin al'ummarsa mutum ɗaya ne ya bi shi manzo Allah ce wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da kan ba kowa ma a tattare shi kowa babu ya dodo ya yi wa'azinsa ya yi faɗakarwarsa ya isar da saƙonsa ya koma ga Allah kaga wannan mutanen nasu gaba ɗaya 'yan wuta ne dan duk al'ummar da Allah ya turo mata annabi ba ta bi shi ba wanda ba su bi annabin nan ba a cikin al'ummar nan wuta za su shiga haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi qila wa man ya'ba ya rasulullah sai suka ce ya manzo Allah ya waye zai ki shiga aljanna waye zai ki shiga aljanna manzo Allah yake cewa man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun da'a duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna to wannan shine sakon duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarninsa ya bi karantarwarsa ya bi da'awarsa ya bi fadakarwarsa ya bi kazaɗinsa to ɗan aljanna ne wa man asani faqad aba wanda ya saba mun kuma to yaki kamar ya nuna baya so shiga aljanna kenan so kaga duk wanda bai yi shari'a ba bai aiki da dokar da annabi ya zo da ita ba to kenan ya nuna baya son shiga aljanna to duk da cewa Allah ya ce ya turo musu dan uwansu ba lalle sai mai da'a ba ba lalle shi mai da'a ba wasu sun yi masa da'a wasu kuma su yi masa ba to wanda Allah ya rubuta masa gode da alahi a duniya to zaka ga yana kokari ya bi hanya ta manzanni da annabawa wanda Allah ya rubuta masa tawfiki da dacewa wanda Allah ya rubuta masa asara kuma da tabewa to shi kuma zaka kullum fada yake da gaskiya baya son masu kira zuwa gaskiya baya mu'amala da masu kira zuwa gaskiya tsakaninsa da masu kira zuwa gaskiya gaba da kiyayya da fada da haka wasu annabawan ma kashe su aka yi ta yi annabi ya haya yanka shi aka yi yankan rago ya haya annabi zakariya shi ma haka duk kashe su aka yi wannan misali ne kawai da baku da yawa imam al-bakawi ya ce akwai ranar da yahudawa suka kashe annabi saba'in annabi saba'in kuma suka ci gaba da mu'amalolinsu ba abin da ya dame su so duk inda ka ga kisan kai to ɗabi'a ce ta yahudawa Allah ya ce mun turo wa mutanen shu'aibu ɗan uwansu zuwa wato gare su ila ahli madiyana wa ila madiyana a kafin shu'aiba ana nufin madiyana wato mutanen garin madiyana malai ce li'annan madiyana baladun ai madiyana din sunan gari ne ai wa ila madiyana akhahum shu'aiba kaman a ce wa ila kanu akhahum wani madiyana sunan gari ne wani mutum ne mai suna madiyana shi ya gina garin shi ya fari kirkiran garin don haka aka sa wa sunan garin sunan mutumin da ya kirkiri garin dama ana yin kuma haka mutumin da ya fari gari sai a samu sunan garin tun shi ya shi ya zo ya sari dajin wurin ya fara zama da iyalansa suka hayyafa yan uwa suka zo abokanai suka zo har gari ne ya abin nan galibin masu irin wannan sai ga su ne sarakuna a garin ko su ne shugabanni to madiyana gari ne wani mutum ne mai suna madiyana ya ainihin wato gina shi shi yasa aka sa wa sunan garin sunansa wa huwa ala hasfil mudaf an cire mudaf ila ahli madiyana ne ake cewa eh kaman da Allah ya ce was'alil qarya da was'alil ira mala ya ce yani ahlil qarya wal ir in an ce ir ana nufin karabka matafiya duk abu ne guda daya sai kalmar su mutanen madayanan jama'ar Allah ya turo annabi shu'aibu ya tarar da su mutane ne kazaman mutane su aikinsu wato tauye mudu su kuma abin da suka kware zunubin babban zunubin su saban allansu shine tauye mudu akan tauye mudu akan rage mudu Allah ya turo musu annabi mai zaman kanshi sun kasance wato ba sa cika kwano sun zo auna abinci ko kayan sayarwa ko abin da za a dora shi a cike ne Allah ya turo musu wannan annabi a kan wannan zunubin da yau yau za ka iya cewa ina laiwa ina ilai rajirun a ko'ina a cikin wannan al'ummata mu harkar tauye mudu ba inda bai shiga ba bal ana gani ma dalili ne na samun kuɗi a tauyin mudu yanzu malam Allah ya yi mana shi sa muke cikin masifa wallahi malam muna cikin kunci muna cikin wahala amma ni dai na sha gaya muku ina maimaita muku duk abin da kuka ga Allah ya dora mana wallahi malam halinmu ne bai da kyau wani lokacin mukan rufe ido mu zagi wancan mu tsine wancan albarka wane kaza ne wane kaza ne na'am su ma shugabannin suna da nasu laifin amma ka ga mu nan ka ga mu mabiyan nan wato dabiya mu baki kuma sama da ƙasa da talakawan mu da masu kuɗin mu da ƴan siyasan mu da attajiran mu da waye da sauransu dabiya mu bai da kyau yanzu mutum ne fa zai je siyo masara wake dawa gero alkama shinkafa barkwano gujiya duka waɗannan nau'i na kayan abinci zai je siyo shi a ƙauye su mutanen ƙauye mutum zai je in ya girbe amfaninsa sai ya cika buhunsa dam saboda a gan shi da kwarjininsa a siye shi amma wallahi malam mutanen abinda suke in mutum ya je ya siyo sai ya samu fatun buhuna sai a je a dafa su a dafa kamar ya dafa wa drum guda drum drum ake ake zuba musu ruwan zafi a nemi sababbin fatu na buhu a zuba su a dafe su ruwan zafin nan ya dafa su sai su matsa ba zai canja daga buhunsa ba in ka ganshi buhu ne amma wallahi ma nan rabuwa yake zai motsi sai su je su ɗauko sai su zazzage waɗancan buhunan sai su ɗora nasu sababbi za ka zo ka ga buhu a tsaye daren amma wallahi kwanukan da ke ciki ba a cike ke ba idan ya sai buhu ɗari sai ya tashi masa a buhu ɗari da talatin ko ɗari da ashirin ya ƙara kuɗi sannan kuma ya ƙara kwanciki na yawan abincin kai kuma baka sani ba ka zaka je ka siya aka ce a ce ma buhun gero yaushe zaka je kana auna shi da tape zaka auna shi zaka je da kwano ne kana kana auna kwano nawa ne buhun da ka siya wallahi ba ka bane duk abin da ka sani al'amuran mutane akwai tasfif tauye mudu idan ka zo shagunan masu aunawa ma din masu auna kwano ɗaya kwano biyu su ma dai sun ƙware akwai inda ake zuwa a samu bakin kwano au sai a sassare shi a daddake shi sai naɗi ana duddukan gefe gefen su sai ga ya naɗi mai kwai zama dogo sai zama gajere kuma haka za a auna ma akwai masu dukan karkashin sa akwai wanda za a mammolakar da shi sai ka shi a mammolake za ka ɗauka ya daɗe ne saboda tsabar ana yawan aiki da shi a ya ce kawai ta mutanen mu ba kwano bane za a zo auna maka kuma an zo auna haka za a rinka shigawa fiyi a zuba fiyi a zuba fiyi a zuba shi ma haka zai hanyoyi na tauye mudu da yawa idan mutum zai kai akuyarsa ko zai kai tinkiyarsa kasuwa ko zai kai saniyarsa kasuwa abinda suke sai su je sai su idan tana shayarwa sai a ɗauri hantsar a hana 'ya'yanta su sha nuna idan aka ɗan ɗauri hantsar da leda ko da wani roba ko nawa to hantsar nonon zai cika kwana biyu kwana uku kwana hudu zai cika sai a ta bata ruwan kanwa kanwa da dusa sai a bata ruwan kanwa sai ta sha sai ciki ya bum kuma ga nono ya sako in ya gama yin haka sai a kai ta kasuwa kana zuwa sai ka jana a ai ciki ne da ita a wannan ai riba biyu ne ai ciki ne da ita wallahi ga nono kuma za a taba sai a ga nono yana abin nan sannan za a ga cikin ya cika sai ka je ka yi cinikinta a matsayin ka sayi mai ciki sai ka zo gida ta yi ta fitsari ta yi ta fitsari ta yi ta fitsari sai ta fitsarar da wannan ruwan kanwan nonon kuma tun da babu 'ya'yan da suke sha haka zai tsiyaye ba komai a cikin cikinta an yi wa 'ya'yanta yaye ne na dole ba fulatana mai sai da nono ta iya ha'inci ta samu gari na kuka kuka da ka sani ta saro ta ta kada ta fari yake tas sai a zuba shi a cikin nono sai a gauraya sai a dafa shi kana zuwa sai ga kindirmo a kwance man shanun sun kwashe na nonon ka duba fa arziki ne Allah yake musu in sun tatsi nonon suka dafa nonon sai Allah ya cire musu kuma man shanu a ciki man shanu mai tsadan nan to shi ma sun iya ha'inci sai su ware shi sai su je su siyo ayaba ta ɗari biyar ta dubu ɗaya ta kaza ayaba yana da kama da man shanu sai a gauraya wannan man shanun da wannan ayaban sai a zuba shi a kwano sai a kawo sai a sayar maka wani yake gaya mu hatta masu gidajen mai akwai wanda suke sai da mai mara kyau ya ce akwai wani gas da ake sayarwa ba gas ba ne haka ake zo ake ɗura wa mutane shi irin na 'yan bankarin nan ne da aka ba original gas ne na gwamnati ba amma tun da barauniyar hanya aka kawo shi sato shi aka yi akwai masu gidajen man da suna da hanya da suna samun wannan duk da cewa gwamnati duk man da aka ɗauko shi yanzu an ɗauko mai daga lagos ko daga ina aka kawo shi ko daga wari aka kawo shi sai an kawo shi nan nnpc depot sai an yi screening ɗin ma sai an duba lafiyar ma shi sa za ga nnpc namu a ciki da motoci dan mai dan saboda sun san akwai mai da banza malam har ruwa ake zuba a cikin tankin mai wallahi ruwa tauye mudu ka je ka fakin kana zaune kana waya ana ta dura ma mai nawa ne dubu bakwai ne alaji ka dauka ka bayar man da aka zuba ma duka bai fi na dubu biyar ba sauran duk ruwa ne kawai mota ka ta fara jakin kai ta kashe kuɗi ashe ruwa ne a cikin tankin ka duk a ƙasar nan ake wannan abu haka kananzir shi ma ana yi ga shot masu motocin da suke daukan man su ma sun kware in sun yi tafiya sun tafiya sun je tsakiyar daji sai su je su mai sai su je su bude shi sai su rinka sayarwa da yawa a ƙauyuka za ka rinka ganin a bakin titi ko sai ga drum drum drum drum a me alakar mutanen ƙauye nan da drum drum ai yan tirela ne masu satar hanya suke tsayawa suke rage a wannan gangar ya rage drum daya can ya rage drum daya in an yi magana sai ce wallahi ranka dai da iska ce gargada ce ta yawa a hanya ya ta fatsan iska kuma tana fetur yana dau iska tana daukan fetur da haka suke cin abinci da haka suke rayuwa masu lai da fiya wata ba duba fiya wata ka duba ka sai fiya wata guda uku hudu biyar duk sunansu ne fiya wata ko wallahi malam za ga wani ledar zaganta babba wata zaganta karama shi ma mutum ya je injin sai ya je matsin shi sai ya rage ruwa fa da a rijiyar Allah suke ɗauka ruwa fa ba sai ruwan nan fuske ba bohol ne suke tonawa sai su shekaru suna ɗiban wannan ruwa ko kafewa ba ta yi ba Allah ya ba su amma wallahi idan sun zo sai sun rage girman fiyawa watan nan akwai fiyawa watan da wallahi aljihu za ka sashi wani kuma za ka gan shi da ɗan kuma da girmansa akwai fiyawa watan da ba za ka iya shanye guda ɗaya ba ku lura in ka sha ka sha sai ka ji ya ishe ka akwai fiye watan da kuma wallahi ɗaya ya maka nan kana matse shi ya tafi sai ka ce karo ɗaya ha'inci wannan mutane na madiyana asalin laifinsu kenan tauye mudu rashin cika sikeli haka kuma duk abin da za a zo a auna shi sai sun lalata shi yanzu misalin duhunan masara da kake gani wallahi malam idan masu aikin masara sun zo kun san me suke yi in injin ya murza ya murza sai su haɗe da totuwar da bawo bawonta da dattinta sai a haɗa sai ka ga buhu ya cika ba za a kira mai shiƙa ta sheƙe masarar nan a zuba fiwa masara ba ba za su yi ba sai a zuba hadda mai hadda totuwar da waye da sauransu inji zai murje totuwar sai ka sai masara ka ga rabi totuwa rabi ganye ganye rabi kaza da igiya igiyar nan duka ai duwai ƙara yawa yake yi haka ake yi in taki ne ka je siya sai ka je ka tarar da ƙasa ƙasa suke ɗiba ƙasa a zuba ƙasa a ciki ka je ka siya kana ta zuba kana ka zuba taki a shi duk ƙasa ka zuba duk wannan ɗabi'ar mu ne manja mutanenmu za su tashi daga nan kano daga nan arewa su je kudu su je bendel su je delta su je port harcourt su je ina su je kasar arna su shiga lungunansu cikin daji masu bishiyoyi na kwakwar manja su je su siyo manja original manja ka duba fa su arnan fa ba su yin ha'incin haka za su siyar maka shi fiwa manja mai kyau amma wallahi malam sun zo nan kasuwa shi kenan malam za a zo a zazzage wannan manja sai a je a siyo jawa da jawa akwai wanda suke hadawa da koko da jawa da koko sai a gauraya sai a zuba a sakarwa a cikin wannan majan in ya siyo jarka 500 ne sai ta zama 600 sai a zo aka samu akwai manjan da kana mata suna sashi a kwano suna fara toya shi zai fara fatsatsala yana kona mutane ka rinka jin kamar ruwa aka zuba a ciki ai ruwa ne a ciki yanzu fa sai ka kware za ka iya gane manja mai kyau amma ku duba lalacewa al'umman kafirai da ake ganin kafirai ne ba su da addini sun sayar da mai kyau amma musulmi ya je ya siyo ya lalata manja za su je ƙauyuka su je siyo man gyaɗa man kuli man gyaɗa man kuli sai su siye shi saboda iya da daraja sai su zo sai su gauraya shi da wani mai ko da man riɗi ko su je su gauraya shi da man audiga anguriya ko su gauraya shi da man kwantilora ko wane ne shi kenan shi ma yanzu duk inda ake sai da man gyada sai ka yi da gaske ka iya gane ina ne fiwa man gyada kai kusan ma yanzu an haƙura ma da wahala ka ga man gyada mai kyau wallahi wanda yake so ya ci man gyada mai kyau sai dai ya je ƙauyen garin su ya je ƙauyen su inda ake yi ya ce daga an gama karagon kulikulin ya saya haka zuma ana sai da zuma duk a garin nan da wahala ka samu zuma mai kyau ita kuma za su je su ma ƙauye da daji ko su je kamaru su siyo mai kyau su tunda mutanen kamaru ai masu imani ne su muku yan najeriya ba imani bane da mu ko sai a je kamaru ko a je ganye ko a je ina a je a siyo man zuma original jarka jarka shi ma idan an zo sai a samu mazar kwaila sai a daka mazar kwaila sai a dafa mazar kwaila in an dafa mazar kwaila kamar zuma ciki sai a juye ta drum guda sai a gauraya a cikin zuma sai a zo ana sayarwa shi yasa zaka je an ce cikin ka yana ciwo ka je ka sai zuma zai maka maganin ciwon ciki sai ka je ka gama shan wallahi ka gama shan zuma sai dai cikin naka ya karu wani ya ce da ya sha magani ciwon karuwa yake to ba original bane ba original bane duk abin da ka sani in ta muku lissafi daga nan har magariba komai da ka sani ana sai da habbatu sauda a siyo mai kyau daga ƙasar misra ko daga saudiya ko sudan mai kyau amma wala in sun zo nan sai su zauna sai su juye su sai su yi kwalabansu sai su ɗuɗɗura mara kyau ka sa a hancinka ba ka ji ɗanɗanan sansan da hambar sau daɗin ba komai da ka sani babu abin da ba a ha'inci idan a kayan sutura ne ha'inci idan a kayan gini ne ha'inci in wayoyi ne da ake sayarwa ha'inci idan takalmi ne ha'inci idan wane ne ha'inci duk yana cikin tafif ta yanzu jama'a al'ummar da take wannan ina za ta zauna lafiya ina za mu samu kwanciyar hankali ina za mu samu natsuwa komai namu daban ne eh suka nemo wani man daban wanda ba shi bane suna buga isa aka tafi kuma su bugu saluwa kaga wannan ba Allah ya ce da idan sa ya gani ina man toki din nan man gyada na toki ka duba tsadar sa yanzu sai su sayo shi a yi oda su sayo shi a cikin kasuwa ba sai su buɗe shi gaba ɗaya sai su ɗauko wani man wanda ba na tokin ba wani matacce sai su zuba sai su zuba sai su sake rufe shi sai su bubbuga katon din sai su rurrufe sai ka zo kai sari ka tafi da shi wallahi sai ka je gida ka tarar ba mai kyau bane idan ka je kasuwa ta yan hatsi da kayan abinci sai mutum ya je ya siyo wake mai kyau da wake mara kyau mai kyau watakila a ce dubu arba'in mara kyau ɗin dubu talatin da mai tsutsa da mai kyau kusan mai suke yi sai su ɗauko mai kyan da mara kyau ɗin sai a juye shi sai a hargitsa shi gaba ɗaya idan aka hargitsa shi sai a zo a sake mai bugu sai a zo a kasa shi da ka zo duba sai ga sai a ce ai mai kyau ne kaɗan ne mara kyau ɗin kaɗan ne saboda in sun bar mara kyan shi kaɗai duk wanda ya zo duba ba zai siya ba duk wanda izo duba ba zai saya ba yanzu kamar riɗi akwai riɗin cadi yana da kyau akwai riɗin kaza bai da kyau na gari kaza in sun je sai su siyo mai kyau ɗin da mara kyau sai su haɗe shi wuri guda abu sai su gauraye shi sai su sayar da shi kuma duk mu ne ba mamaki alajin da yake makocinka alajin da kuke sallah alajin da kuke kaza aikinsa kenan shi sa imani ya yi nisa a cikin zukatanmu ha'inci dai da yaudara dai babu abin da babu duk abin da ka sani wallahi in kai wasa sai ka je ka sayi na banza daidai da magani ba da ake sha magani yanzu ba akwai panadol paracetamol ba to wallahi malam na najeriya daban yake nan nijar in ka je panadol paracetamol din su ba irin namu bane da nan mai karfi ne nan gana nan chadi nan kamaru duba ni duba su gana su chadi su kamaru muna ganin mu najeriya mun kai kaza wallahi maganin su malam suke amfani da shi ya fi namu kyau ina irin maganin nan na ciwon na ulcer din nan da ake sha ko gestate ko wannan magnesium waye nan sauransu kwanan nan da na je gana wani dalili ya sa na ce bari in a kamun magani na ciki na dan abin nan aka kamun shi na sha shi wallahi ɗanɗanansa da ƙaurinsa da kyansa wato ba irin nawa bane na dawo da shi gida na ɗauko da namu na nan da nan gani bambanci nesa ba kusa ba kuma wancan kurɓa ɗaya idan ka yi zuwa an jima za ka ji ka yi kiliya nan ku sai ka shanye kwalba bakwai ma ba ka yi seti ba ka yi tasha sai likita ce a karo a karo a karo da sauran ciwon ya yi ƙarfi ne ba ya yi ne maganin farasumul famala in ka karɓa sai wani lokacin sai likita ce maka haɗa hudu hudu wanda kwaya ɗaya ake sha panadol da yawa cikin ƙasashe wallahi kwaya ɗaya ake sha amma mu namu sai ka zuba bakwai ma sai a ce ayi obado zan yi aiki da wuri ba mai kyau bane ko yanzu a garin nan mala akwai shagunan da ake sai da magunguna masu araha in kana son magani na arziki kuma akwai can inda za ka ka tsallaka can din wajen mala'u mala'un nan dama wani ma zai sha magani ce shi baya sayan magunguna a kemis kemis din wa'ana in maganin za ga an zo ana auna maka shi a cokali ana zuba maka shi sai ya kusa cika leda a cikin kawo ɗari biyu ai kaga kayan banza ne ba maganin arziki bane ba duna inyamurai ne inna lillahi wa ina ilaihi raji'un to abin tausayin shine akan kallahu yadda musulmi zai bar addinin sai wayi gari yana koyi da wani akan wannan duniyar ne da yau ga ta ne dai ta gagar samuwa in aka baka ita ma an barka da tashin hankali da bala'i da rashin da rashin kwanciyar hankali in baka da ita damuwa in ka same ta ma damuwa to ya za a yi a zauna lafiya yaya za a yi a zauna lafiya yaya za mu samu kwanciyar hankali yaya za mu yi bacci mai daɗi yaya tsada ba za ta dame mu ba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane sai sun canja halayensu yanzu kaga matan mu masu da kosai din nan da kake gani na bakin titi kaga ai talakawa ne masu da kosai ko na'am wake ya yi tsada sun rage shi kosan naira goma da naira biyar biyar ake kosai aka mai shi tantan naira wallahi kosan naira goma yanzu aka yi tukuku shi ka shi a hajji ɗan ƙarami sai aka samu kakar wake ta zo wake ya ɗan sauka ba su rage ba ba su rage ba da sun rage mai girma amma da waken ya sauko to ba su ƙara girman ƙosan ba ka duba mai ƙosai ba to waye zai zo ya tambaya zai sai ƙosai ya ce ya na gashi ƙanana kawai zai ba da ɗari ne ya ce a baka in aka baka ƙosan naira ɗari biyar ƴar ƙaramar leda bak ba za ta cinye ƙosan naira ɗari biyar da ƙosan naira ɗari biyar sai an sa maka a ƙatuwar takarda babban leda bak ka ɗauka ka raba almajirai amma wallahi yanzu ina ƴar ƙaramar leda bak ƙaramar nan wallahi al'azimu malam za ta cinye maka kosan 500 tas kudi suke so su samu na lillahi wa na rajo to kun ga wannan dai duka ai halinmu ne ko ai ɗabi'anmu ne ko to sai mai ƙoƙari mu gyara wannan misali ne kaɗan na baku a cikin wasu raluka ɗaruruka wallahi babu wani abu da za ka taba a cikin rayuwar ba mahayinci a ciki hasunallahu wani imal wakilu su waɗannan mutane na annabi shaibu mutane ne mutaffifi amma abun mamaki malam da ya zo ga kafirci ga tauye mudu sai ya ga da wani zunubi zai fara magana bai musu magana akan tauye mudun ba sai ya fara musu da'awa akan tauhidi annabi shaibu فأمرهم بالتوحيد أولا سيفار أمرتن سورة التوحيد أما تاكين فرقو سبود التوحيد هو الأصل توحيد شيني أصلي دان كاتي ومتن يدين توي مودو باي دا إيماني تو إنا روان سا إنا روان أرني دا ونما غنان توي مودو to ai bai yadda musulunci man shi fara yi masa magana akan imani akan da'awa akan musulunci ba rai masa magana in ya karba to sai ya gyara sannan kuma in ya san Allah to sai kuma ka yi masa magana akan sanin haƙoƙin mutane yayin da suka san Allah ya kira su akan tauhidi kamar da Qur'ani ya bayani to sai kuma ya fara musu magana akan haƙoƙin mutane abinda ake nufi a nan ko da ka san Allah ko da kana da tauhidi idan kuma baka san hakkin mutane ba a kanka to wannan hakkin mutanen sai kai ka wuta duk da kana tauhidin hakkin mutane sai kai ka wuta to wannan shine abin da Annabi Shu'aib yayi kuma ya yi tafafatawa da mutanensa annabi ludu ya tarar da shi ma mutanensa aka suke ga luwaɗi ga kafirci ta musu da'awa akan musulunci kuma ya zo musu da'awa akan neman maza su daina yi masu tare mudu Allah ya faɗa ya ce wailun lil mutaffifin azaba azaba mai suna wailu a wani kwari ne a jahannama wani gida ne a jahannama mai suna wailu kun san jahannama babbar wuta kenan to akwai kuma wasu a cikinta to akwai wani wailu wani rami ne shi kawai wannan wato ana jefa masu tauye mudu ne a ciki alladhina idza talu ala an-nasi yastawfuna amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kaji malam wannan narkon azaba da bala'i ya tabbata ga masu tauye mudu za su shiga wutar wailu lil mutaffifin suwaye waɗannan mutanen waɗanda idan sun zo auna wa mutane idan talu anan nasi in sun zo za su auna kai sori sai su ce sai an cika musu mudi shi ba mai tawaye mudi in ya zo fa sai ya nemi a cika mai mudi wallahi ba na iya sai ya nemi babban bugu sai in bai sai yayi ta fada ya ce yayi bai cika ba ashe ko idan ya zo nan zai je su to ɗinsa ya juye shi gaba ɗaya akwai su to guda ɗaya yayi goma masallacin nan a shimfiɗe yake kawai masara ce za a ta juyewa kai a ta ɗebo dawa ana zuba a ta ɗebo ƙasa da duwatsu har dutse ana sawa tsakwarkwani da yashi akwai masu zuba yashi a cikin shinkafa yashi a cikin masara yashi a cikin wannan da sauransu su to ne babba yana da ma'aikata kuma yaran masu aikin nasa sun san abin da yake ai ta yi ana sake aure can kaga idan tala ala nas yastawfi zai nemi a cika masa amma wai idza kaluhum aw wazanuhum su in sun zo za su auna wa mutane ko za su dora a cikin yukhsirun sai su rinka tauyewa Allah ce yanzu ala yazunnu ulaika annahum mab'usun yanzu waɗannan ba sa ba sa tsammanin cewa Allah zai tashe su ba su san ba cewa Allah zai tashe Allah da kansa ya ce yanzu waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su ka zo kana irin wannan mummunan aiki kana wannan kazanta liyawmin azim akwai rana babba ranar tonan asiri ranar bayyana komai da komai ranar kiyama in mutum ya yi laifi ko ya yi zunubi ko ya yi zalunci ko ya yi sharri ko ya yi wani abu duk abin da mutum ya yi a nan duniya watakila ka sha watakila ka kai amma akwai ranar bala'i ranar kiyama yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su miƙe ga ubangijin talikai shi kadai kowa zai tsaya sai an masa hisabi an masa lissafi akan abin da ya aikata da wanda ya sani da wanda bai sani ba wallahi كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يشي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم كتشك مودو ياكو متانينا كركو زمتك متاني da suke tauye wa mutane mudu ku daina tauye wa mutane mudu har galan ɗin masu sai da ina masu sai da fetur na bakin titi ɗin nan galan ɗin su daban ne ba irin na gidanka ba ne wallahi malam suna da wasu galan galan da suka sani shi ma ana zuwa a motsar da shi haka zuwa ake a kunna wuta haka ana kunna wuta sai a ta kewaya shi haka ana jujjuya shi haka ana jujjuya shi ana jujjuya shi ana jujjuya shi ko a samu tafasasshen ruwan zafi sai a zuba mai zai dan abin nan sai a jare sai a matsa shi a dan matsa shi haka shi yasa za ga shi motsatsi bai da tumbi masu gidan mai sun iya murda lita litan nan kaza ne wallahi malam suna da ƙwararru yanzu a garin nan akwai ƙwararru wanda in kana so a taba maka litan gidan manka za ka biya ne kawai zai je tattaba su tattaba su tattaba a ƙara mata sauri sannan kuma a yi wata dabarar da in an matsa to ai ba gani kake yi ba kawai lambobi ne za su tafiya farrrr kuma wallahi malam man kaɗan kaɗan yake shiga shi ma idan an zo lissafi sai a yi sai a ciccire abin da za a ciccire ka sha man lita arba'in a wancan gidan man ko ka biya kuɗi idan ka je wancan gidan man wancan da ka sha lita arba'in ya cika maka tankin ka dam idan ka je wani gidan man ka sha lita arba'in ɗin sai ga ko rizab bai zo ba to kar ka sake zuwa wannan gidan man ko kuma kana gwadawa gurin da kake zuwa tsakanin gida da kasuwa gida da kasuwa motar ka empty ne kaje ka zuba mata man dubu goma tana karewa a kwana kaza sai kaga ka sha man nan kuma ba inda ka je ko motar ka ba lalace ba ba komai ba sai kaga man ka ya kare to gidan man da kaje ka sha mai ne bai da kyau wallahi malam da haka alhazanan da yawan suke gina tafka tafka gidaje daman harkar mai kan malam kar ka yi magana tauye mudu a cikin harkar mai karka yi magana wannan bala'in wato ya wuce yadda kake tsammani sayar maka mara kyau kuma a sa maka wanda yake babu nan shi yasa za ga akwai gidajen man da za ku ga kullun layi ake yi haka ne busy to litas tana da kyau ne akwai gidan man da za ga an masa kwalliya an masa ado amma ba wanda yake tsayawa sai dai can ka ga wani wanda tsautsayi ya kai shi bako wanda zai wuce wallahi malam duk mai mota a garin nan ya san gidan man da yake sha yanzu ni da nake muku wa'azi akwai gidajen man da nasu nake shan mai kawai in ba su ba zan sha ba sai dai in ta rikice saboda na gwada na gani ga ha'inci kana cikin mota da kai kai alhaji ne ba za ka fito ba an dura wa wani na dubu uku sai ka zo ka ce kai yi mun full tank wallahi ba za su juya litar ba tasfif ina muku magana ne akan tauye mudu ya jama'a galiban kuma su haka suke sun kware ko sai ya zo sai ya tsaya a daidai gurin litar gurin da zai baka lambobin sai ce alhaji na nauni ba za ka gani ba bai juya litar ba sai ka ce zuba min na dubu goma far sai idan na maka ko kafin ka yi kokarin fitowa tuntunin har ya fara turawa dama akwai wata dubu biyu a ƙasa akwai wata dubu uku a ƙasa kawai sai ya zuba maka yana kaiwa goma sai ce gashi dubu goma alhali na dubu bakwai ya zuba maka wallahi haka ake akwai kuma wanda suke dabara kana zuwa sai zo da kudi a hannu kafin ka zube zuba ma mai sai karbi kudin in ya karba sai ya gama zuba ma sai ya dawo kuma sai ce ba ni kudi akwai masu yin haka wannan wani ma'aikacin gidan mai ne da kansa yake gaya mu ina masa wa'azi wata rana ya ce gaskiya malam muna yi to kuskure ne mutum ya je shan mai a gidan mai kafin ka sha man ka ɗauki kuɗin ka ba su yawanci suna da kuɗi da yawa a hannunsu wani zai ce ya manta wani kuma kawai ya saka su a cikin kuɗin kawai ce shi baka bashi ba saboda al'ada an sani ba sai mutum ya an gama zama mai ba za a ce kaza ne a bashi ba kai kuma zuwa kai kai zuba mun da dubu goma ya karba watakila ya manta akwai wanda suka yi ta rikici suka yi ta rikici yana zuwa ya zare dubu biyar ya bayar ya ce zuba mun kai ya saka su a cikin kuɗinsa sai da ya gama zuba mai da dubu biyar ya sa giya zai tafi sai da kibo na kansa sai ce baka ban kuɗi ba ya sha kamar yaban ba kuɗi ba ba sai da na baka dubu biyar ba ya ce wallahi baka ban ba ya ce wallahi na baka sai rikici ni za ka yi wa rashin mutunci ni za ka yi wa kaza to kai barawo ne ya za ka sha mai na baka bani kuɗi ba a kai ta rikici irga kuɗinka ya ce ai kuɗin ba na irga su ban san nawa ba ne ba to ya za a yi laifinka ne ya za ka ba shi kuɗi bai zuba ma ba sai ya gama zubawa ka duba ya yi daidai kuma idan ka je don ku taimake su daina ha'inci ku kubtan musu da lahira suka shiga wuta kana zuwa gidan mai fito daga mota ka ce kai da ka ta tsaya tukunna sai ka tsaya a gingurin duba manka ka ce ka bude in ma da gilas ka saka ka ce nawa ne nan mai da shi zero zero zuba min na dubu kaza za a ce a ai ba birnin ci bane a wane ne ka rabu da su ka tsaya ka yi keke da keke ko ka ga akwai canjin ashirin ko akwai canjin goma ko akwai canjin talatin in an kai babban alhaji ne ma canjin ɗari da hamsin ma bara a baka ba kawai sai irga muku sai ce kaza ne duba wannan wannan babin masu gidan mai ne kaɗai nake gaya mu sai mutum ya shekara goma sha yana ɗura mai yana yi ko yana yin hakan gidan mai ɗin Allah bai raba shi da talaucin ba shi yaron bai arziki ba haka za a ƙare wata a kore shi ya tambaye da komai haka shi ma mai gidan a'a mota ta yi accident trailer wata rana an manta ana cuta ana zalunci kurin sai Allah ya darbe su da gobara an zo ana juya maka kawai sai ta kama da wuta wannan cutar da yi wa mutane shekaru kaza duk sai yayi asararta a wannan gobarar da aka gidan man ya kone motocin su kone mutane ma ta kila su kone malam Allah ya shiga mu mutum baya yin shawara mutane mu gyara halin mu Allah kyauta mana to wannan shine abin da zan iya gaya muku akan wannan mutanen Annabi Shu'aib sai ce wara'akum zahiriya kalmar wara'akum zahiriya a yi wa a gaya mutum abu wato sai ya wullar da shi baya kalmar zahiriyar ɗin ke na abinda cike nufi walaula rahatuka lanar jamnak shu'aibu mutanen shu'aibu waɗannan dai su ne dai ake ta yi musu magana da ya zo ya musu wa'azi suka ce wallahi wallahi da ba dan mutanen da kake da shi ba da jama'a da kake da sai mun jefe ka ku duba magana ta wulakanci ka san ka san wulakanci ne a ce a jefa mutum sai mun halakar da kai wannan fauka zaman mutanen da masu tauye mudu masu kaza dinnan suka ce walau la rahatuka la rajamnaka amma anta alaina bi aziz ai ba fan karfin mu kai ba to sunnar mutanen banza da ban kashe mutanen kirki duk mutumin banza duk fajiri duk mabarnaci duk dan ta'adi to baya san mai isar da sakon Allah shine shi annabi shu'aibun yake ce da su ya qaum arahatu ya azu alaikum min allahi wattakhastumuhu wara'akum zahiriya yanzu dangin nawa sun fi Allah ni da nazo nake ba ku sako na Allah sai sai ku ce wai da ba dan dangi na ba da ba dan jama'a ta ba da kun jefe ni to yanzu Allah bai kai jama'a ta ba ba za ku ce ba dan Allah ba ai su ba su yadda ba da Allah kuka rike abin da na baku wa'azin da na yi muku kame da shi bayan ku wara'akum zahiriyan lam taltafitu ilayhi ko waiwaya ba ku yi ba abinda na gaya muku ko waiwaya ba ku yi ba yani ja'altum amra Allah khalfa zuhurikum shine wara'akum zahiriyan umarnin Allah sai kuka mai da shi a baya daman duk masu kin gaskiya an gaya musu magana a baya suke suke mai da shi so wannan kenan ويقال إذا لم يقدر إذا لم يقدر رجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا العرب sukan ce idan mutum bai samu biyan bukata ba ko ba biya masa bukatar sa abin da yake so ba sai yakan amfani da wannan kalmar ma'ana ja'altani zahiriyan kalmar zahiriyu anan an ta'khudha ma'aka dabba a larabci akan ce mutum ya dauki dabba wato ya sa ya sa ta a bayansa ya wuce gaba ya sa ta a bayansa ya tazhiru biha ko bihi shi ma ana ce da shi zahiriyan kawai dai abinda za ka sa shi a baya yanzu wannan mala abubakar da yake bayana zahiri ne wannan mumbarin da yake bayana zahiri ne idan mutum ya gaya maka magana baka dauke ta baka watsar da ita zahiriyan ne zahiriyan takastumuhu wara tumuhu wara'akum zahiriyya sai kalmar araziluna suka gaya masu cewa yau ai ba wanda yake bin ka ya shu'aibu a cikin mu in banda kaskantattunmu ba suqata suqatuna shine araziluna masu karancin daraja talakawa miskinai wannan yana daga cikin abin da ake zagin annabawa da su sai a ce ai duk talakawa ne a bayan shi ai marasa daraja ne a bayansa shine araziluna badiyar ra'ayi an gane ko yawwa su ne suke bin ka kawai ma'ana kai ba wani bane ba tunda ma kaskantattu ne suke bin ka kamar yadda manzo Allah sallallahu kafirai suka zo suka same shi suka ce masa idan kana so mu bi ka ka kori waɗannan talakan da suke gindinka ka ya zo ya zauna yana karantarwa manzo Allah duk talakawa ne sahabbai a kewaye da shi kuma da mun haka da'awar take yawanci masu matsayi masu ɗaukaka masu kaza sai kaga da ƙyar ake tsamo su akan hanyar halaka sun yi nesa da wa'azi sun yi nesa da karatu to kasancewan talakawa ne suke bin annabi ba yana nuna cewa annabin ba a daidai yake ba balma yana nuna alherinsa kasancewa miskinai talakawa mabukata su suke bin wani malami mai wa'azi ba yana nuna cewa ba akan daidai yake ba bin manya su bi mutum ko masu matsayi su bi mutum ba shi ke nuna cewa wai shi akan daidai yake ba da aka sai suka ce annabi shaibu ai kawai miskinai ne suke bin ka kaskantattu wulakantattu su katuna to mu ba za mu bi ka ba sai kalmar ijirami masdar ne min ajaramtu ko a wasu kuma suna cewa jaramtu ko ka ce ajaramtu ko jaramtu laifi mana ku je ku ji da laifinku a nima na ji da nawa laifin fa'alayya ijirami wa ana bari'un mimma tujrimuna karku ibina don saboda laifina in kuna ganin ni mai laifi ne amma ni na barranta da laifukan da kuke aikatawa to sai kalmar alfulku alfulku da asafinatu duk abu ɗaya ne manya-manyan jirage na ruwa jam'in su as-sufun as-safina jirgin ruwa tun muna yara wannan tun muna bari wa biba duk mun san as-safina ko da al-fulku yace wahid jam'in sa sufun an gane ko yawwa shi kuma ba a cewa aflak ko fulkun ba a faɗa haka sai kalmar bismillah majriha wa mursaha ko mujraha wana da sunan Allah tafiyarta daga jarani kalmar mujra madfa'uha shine yace wa huwa masdaru ajraitu masdar ne na mujraha din masdari ne na ajraitu sus din kalmar kenan daga ajraitu ne sai aka ce mujraha ko majriha a bisa qira'o'i sai arsaita ai habasta mursaha mana da bismillah jirgin yake tafiya kuma da bismillah da sunan Allah yake tsayawa kalmar majraha ko mujraha tafiyarsa da sunan Allah birkinsa shi ma sunan Allah Allahu akbar an ku gane bayanin idan an kira sunan Allah malam sai jirgin yayi yuwu ana so ya tsaya sai a kira Allah kawai sai ya tsaya kaga duk senso din nan da ake cewa yanzu senso senso ka danna tafin hannunka ko dan yatsa ka mota ta tashi wani ma in ya zo ma daga zuwa kawai sai ta bude duk wannan ba wani abu ne ba ko ba a ilimi Allah yana da abin da ya fi wannan da wani waya ka sa da fuskar ka ta bude ko wani abu duk in Allah ya yarda akan abu ba abin da ba zai yi to an yi wannan rayuwa lokacin da wani annabi ya hau wannan jirgi ya kira sunan Allah ya zura da gudu ya kira sunan Allah kawai sai tsaya malam duk wanda bai imani da Allah ba ya shiga uku wallahi ina fatan yan uwa wannan abun ya ƙara mana imani ina fatan kuna fahimta to sai kalmar mursaha yace ana karanta marsaha min rasad ana cewa majraha ana cewa kuma mujriha da mursiha duka ana karanta haka mana min fu'ila biha an mana an yi an tafiyar da jirgin an tsayar da jirgin sai kalmar arrasiyatu idan an ce arrasiyatu ana nufin wato sabit sabitat jibalun rasiyat kafaffun duwatsu an gane ko wa kudur rasiyat kudur rasiyat in an ce kudur rasiyat ana nufin wato abin da yake a kafe arrawasi manya-manyan duwatsu kafaffu su ne arrawasi wannan shine abin da imam bukari ya kawo a ƙarƙashin wannan ba ni sunan shi wannan aya in kullum kamar bai kawo hadisi ba ba wai ba hadisin bane amma hadisin da zai kawo bai cika sharaɗinsa ba bukhari idan ya zo babi in yana da hadisin da ya cika sharaɗinsa to sai kawo idan ba da hadisin da ya cika sharaɗin sai shiru saboda ya gina sayil bukharinsa a bisa wasu ka'idoji da dokoki kamar yanzu kai ne ka je kasuwa za ka sayi dabbobi da ka je sayan dabbobin nan ashe kana da ka'ida kana da doka duk wanda ya cika ka'idarka da dokanka sai ka siya wanda bai cika ka'idarka da dokanka ba ba za ka siya ba ko kuma tarin ma ka je kasuwar baka samu kayan da ya dace da kai ba ba wai ba kayan bane akwai kayan a kasuwa amma tun da bai dace da kai ba kai ba za ka siya ba to shi ma hadisai idan ya zo kawowa wanda suka cika sharaɗinsa sai ya kawo su wanda ba su cika sharaɗinsa ba sai ya basu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يكرمكم به إن شاء الله تعالى السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته